akan kisoshin annabawa za mu tattauna akan bayanai na kisoshin annabawa a cikin sura insha Allah ita wannan wato al-huruful muqatta'a disjoint letters alif lam mim waɗannan harufa wanda malamai suke ta tattauna akan ma'anarsu da yawa أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون wannan shine farkon abin da surar ta fara kamar da Allah rama zai karanta mana kuma surar ta ci gaba da magana akan wani bangare na mutane suna tsammanin imani kawai zancen baka ne ana a cikin mu mutane akwai wanda yake ɗaukan imani kawai magana ce da harshe kawai ya ɗauka ba aiki sannan kuma shi abin da ya ɗauka idan mutum ya imani shi kenan ya tsira ya kubuta ba za a jarabe shi ba ba ka bane dole ne ko da bayan kayan imani da Allah to za ka gama da jarabawa ko da kana musulmi mai imani da Allah to talauci fa zai iya shafar ka ko da kana musulmi mai imani da Allah rashin lafiya ba zai iya kama ka za ka iya yin asara motarka za ta iya faduwa za ka iya shiga wani kunci da damuwa duk da cewa kuma kana da cikakken imaninka da Allah to dole ne ka yarda da wannan kar ka yi irin yadda waɗancan suka yi tsammani kawai idan dai sun riga sun yi imani to shi kenan su ba za a taba su ba shi ne Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun aka samu wasu sai suka rudda da aka jarabe su sai suka rudda suka bar musulunci suka ce daga wannan azabar duniya wanda su bar musulunci su gani suke azabar lahira ta fi sauƙi wanda ba haka bane ne shine Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah daga cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah da baki amma idan aka cutar da su saboda Allah ta hanyar Allah suna kan hanyar Allah kuma aka cutar da su aka dora musu ciwo ko asara ko suka shiga wani matsin rayuwa ko rashi ko bukata to sai su mai da fitinar da mutane ke musu abin da ya shafe su a duniya kamar azabar Allah ne. Surat ta yi magana a kan hatta annabawa ba a kyale su ba an jarrabe su. Kuma manyan mutane a duniya su ne annabawa, to su ma fa Allah bai kyale su ba. Kuma sun gamu da shada'id, wato tsanani da kunci wajen isar da saƙon Allah. abinda yake nunawa cewa idan har annaban Allah a wajen isar da saƙon Allah ya sha wahala ya shiga kunci to wanda ba annabi ba ba wani mamaki ai don wanda ba annabi ba ya shiga cikin matsala a wajen yin da'awa tunda a cikin annaban Allah wanda aka kashe akan wannan da'awar a cikin annaban Allah ko wanda aka yanka shi yankan rago yanka da ake yanka rago a danne shi a taka wuyansa haka aka yi wa annabi zakariya haka aka yi wa annabi yahya akwai wanda aka jejjefe su irin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka yi wa kazafi irin sa annabi musa irin sa annabi lut ba abin da ba a gaya musu ba kuma duka ba aikin da suke yi isar da wannan sako na Allah na da'awa to yaya wani mutum da yake rayuwa a irin wannan lokaci irin wannan zamani ya bi wannan hanya ta da'awa ta karantarwa kuma ya ce ba za a taɓa shi ba bai zai yi ba ko kuma mabiya su ta wani mamaki don wani mai da'awa ya shiga cikin wani ibtila'i don a kai mutum kurkuku a ɗaure shi ko a wulakanta shi wannan ba wani abu mamaki ba ne ga mai karatu yanzu ibn al-qayyim Allah masa rahama riwaya ta tabbata cewa akwai wata rana da ya wata fatawa a garin su ibn al-qayyim wallahi a mangalar jaki aka daura shi mangala ta jaki wanda ake daura jaki yashi mangala ta jaki ta bangaren dama da hagu haka aka daure ibn qayyim ana zagayawa da shi a gari yara suna masa ihu ibn qayyim ibn taymiya a cikin kurkuku ya mutu dauri kurkuku mummunan kurkuku ba ma irin namu nan wanda ake samun gabza da kunan matsara da safe ba kurkuku mai tsanani sosai waɗannan su ne manya-manyan bayan Allah duk in kana karanta shada'id da mihan da balaya da fitan da annabawan Allah suka gamu da shi to sai ka ɗauka masu da'awar yanzu gaskiya suna ƙarƙashin inuwa ne kawai suna shan sweet milo Allah ya sa albarka da haka dole ne za a gamu da jarrabawa kamar yadda annabawan Allah suka gamu da jarrabawa Isa ta yi magana akan annabi Nuhu irin wahalar da ya sha ta zo ta yi magana a kan annabi ibrahim da irin gwagwarmayar da ya sha da mutane isar ta yi magana a kan annabi lut annabi lut da annabi ibrahim ɗan uwan juna ne shi annabi lut ɗan gidan ɗan uwan annabi ibrahim ne kuma annabi lut shi ne annabin farko da ya fara imani da annabi ibrahim fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi lokacin da annabi ibrahim ya hijira ya tafi sham wanda ya ɗauka suka hijira tare shi annabi lut ne kamar yanzu kai kana da yaya yayanka sai ya haifi ɗa to wannan ɗan kai annabi shi annabi ɗan yayan naka to shi annabi lutu ɗan gidan yaya ko ƙanin annabi ibrahim ne dukan sun yi zamani guda kuma dukan su manya-manyan bayan allah ne amma idan da za ku karanta kisar annabi ibrahim in allah ya ba mu dama a cikin sura muka karanta tarihin annabi ibrahim da kisarsa sai ka ga kala da simfin jarrabawar da annabi Ibrahim ya gamu da ita ba shi ne kuma irin wannan jarrabawar annabi Lutu ya gamu da ita ba shi Lutu shi kuma sai ya gamu da wasu mutane daban Allah ya gargaɗe shi da irin waɗannan mutanen daban annabi Ibrahim shi ma ya gamu da wasu mutane daban inda za ka karanta kisar annabi Musa to shi kuma sai ka ga irin jarrabawa da Allah ya masa da mutanensa shi ma kuma daban haka annabi Yahya haka annabi Zakariya haka annabi Sulaiman haka annabi Dawud wa warisa da Sulaiman Dawud annabi annabi annabi annabi Sulaiman dan gidan annabi Dawud kowa yayi mulki a lokacinsa kuma kowa da irin jarraba da ubangiji ya masa ina gaya maka wannan ne dan rarrashe ka ka sani cewa wannan rayuwar ta duniya wallahi ba za a taɓa yin ta ba tare da an shiga jarrabawa ba ko dai ta ƙarancin albashi ko ta rashin haihuwa ko kuma 'ya'yan masu yi maka yawa wani ba ya haihuwa wani kuma 'ya'yan sun masa yawa ko ba ka bane ba wani yana cikin bukata talauci zai kashe shi wani kuma wadata ne za ta kashe shi daɗi ne zai kashe ta yaro ya ce daɗi kashe ni yaro kenan to haka rayuwa take kowa kowa da irin inda yake sababin sa masifar da yake take kansa Allah ya mana mai kyau ga annabi shu'aib surar ta yi magana kuma duk akan annabi shu'aib bawan Allah shi ma idan ka karanta kisa annabi shu'aib da irin nau'in mutanen da ya ta fama da su da irin zunuban mutanensa daban da na annabi lutu kowa dai da irin abin da Allah ya darabe shi sannan ita suratul ankabut ta yi magana akan wasu mutane azzalumai mujrimai wanda suka cuci mutane suka yi ta'addanci a bayan ƙasa irin su adawa ankabutu ta yi magana akan su irin su samudawa duk su ma za mu zo mu ta kansu da irin su ƙaruna Allah ya ce inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح أتن cikin قصص da muka karanta a bara da su Hamana Qaruna da Hamana duka waɗannan duk sun yi gwagwarmaya da Annabi Musa wa qalu suka ce sahirun kazzab wai Annabi Musa matsafi ne kuma makareci a duba annabin Allah a duba babban annabi irin Annabi Musa kuma wani ya nuna shi ya nuna wa yatsa wai ya ce da shi wai wannan wai wai sa'irin kaddabun wai matsafi ne kuma makaryaci kaga ai naka da sauki wallahi namu da sauki to haka aka yi ta fama duka Allah ya ba mu labari duk a cikin wannan sura din insha Allah in kun yi hakuri za mu zo mu karanta sannan Allah ya yi bayani akan bala'in da ya sauka ga waɗanda suka karyata waɗannan annabawa da halakar da su da Allah ya yi Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba har zuwa ƙarshe a cikin isoshin annabawa akwai darussa ya koyan wana musulmi akwai kuma jarrabawa wanda tsakani da Allah a mai imani yana ƙara imani idan ya kissar annabawa ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekara 950 yayi yana wa'azi a cikin mutane wa'azi kawai banda shekarun su na haihuwa ba shekarun wa'azi kawai shekara 950 ba shekara 95 ba fa shekara 100 100 200 100 guda uku ɗari guda hudu ɗari biyar shida bakwai takwas ɗari har guda tara kuma aka loda masa hamsin ma sai da ya share waɗannan yana ta yi wa mutanensa wa'azi amma gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce ‘yan cikin kwale-kwale ba kwale-kwale jirgin ruwa na katako ni kwani da kai yau ga shekarun mu ma nawa gaba ɗaya to dan me mutum zai zo yana yana gaggawa a cikin da'awa me na gaggawa kawai da na fara wa'azi yau shikenan kawai da na fara karantarwa yau shikenan ka yi haƙuri ka yi don Allah ka gaya wa Allah ka nuna wa Allah don shi kake yi Allah shi ke jawo tunanin mutane da hankalin mutane ya danka su gare ka ka gaya musu gaskiya amma duk lokacin da mutum ya ce dabayarsa da dabararsa da hikimominsa da zaƙarsa da kazaɗinsa shi ne zai yi wai ya jawo mutane wallahi a'a mutanen nan ba su da tabbas ba su da garanti lokacin da kake ƙoƙarin birge su lokacin za su zage ka to ka nemi yardar Allah kawai ka nemi taimakon Allah kawai ka nemi agajin Allah kawai in har annabi Nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi duka-duka waɗanda suka yi imani da shi ba su wuce mutanen da za a yi sahu ɗaya da su ba to dan Allah malami bai kamata mu da hankalin mu ba mu san me muke ba to haka yi ta fama Allah ya bashi haƙuri yana ta kiran mutane zuwa ga Allah Allah ya ce fa ma'amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya imani da annabi Nuhu sai mutane kaɗan a cikin suratul ankabut Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa خمسين عاما الله يتي فأخذهم الطوفان وهم ظالمون جاء أبو الأنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل كان خليل الله النبي إبراهيم باوان الله ينا تقو كان شريا دا متعننسا الله شي كومي جربي شي دا بابانسا ما يفي شي غوبر مانسا دا أبانسا يفارغ ما يفي وقال إبراهيم لأبيه آذرا أتتخذ أصناما آلهة inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yayi wa babansa wa'azi yayi wa mutanansa wa'azi uban ya ki yarda da shi baban ya ki imani da shi baban ya ki karban addu'awarsa baban ya yi ta zagin sa baban ya yi ta bata shi malam bawan Allah ya zo yana wa'azi mahaifinsa yana cewa batacce ne shi haka ya rufe ido uban baya son sa yana ta kokarin jawo mutanansa ya dora su akan ainihin wato hujja da dalili al-hujjaj wal barahim to amma ina ƙarshen kissar labarin shine qalu qutuluhu aw harriquhu cewa suka yi ku kashe shi annabi ibrahim aw harriquhu ku bunka masa wuta ku hura mai wuta ku kone shi fa anjahu allah min an-nar Allah ya ce a cikin surar ankabu sai Allah ya kubutar da shi daga wuta wannan shi ma za mu zo mu karanta a cikin kisar a cikin sura insha Allah annabi lut bawan Allah annabi lut bawan Allah ya sha wahala da mutanensa shi ma yayi ta kira yayi ta wa'azi shi kuma Allah ya jarabe shi da ɗan luwaɗi ɗan neman maza namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wal iyazu billah namiji ya kwanta akan ɗan uwansa namiji wal iyazu billah أتعتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم yanzu za ku rinka zuwa kuna saduwa da maza ku bar mata da Allah ya halitta muku namiji ya kwanta da dan uwansa namiji namiji ya sha'awar dan uwansa namiji ka lalle ku mutane ne masu ƙetare iyaka su ba sa sha'awar kowa sai namiji luwaɗi na a'udhu billah su yi da mutane su yi da dabbobi saboda ƙazantar luwaɗi saboda ƙazantar ludu annabi ya ce duk mai luwaɗi aka kama shi ko dabba ne ya da ita uktulul fa'ila wal maf'ula bihi da wanda ya da wanda aka yi da shi duk a kashe su hukuncin mai luwaɗi an kama shi a shari'a cikin mazhabobin malamai kashe shi ake yi murus shi za wasu ma malamai suka ce zunubin ƙuƙubar da Allah ya yi wa mai luwaɗi ta fi mai zina yau ga luwaɗi ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma yau ga luwaɗi ya zama har ƙungiya yake da shi ta 'yan luwaɗi ƙungiya mai rijista ƙungiya yaya al'umma ba za su rayu cikin bala'i ba yaya masifa ba za ta same mu ba yaya talauci ba zai addabe mu ba yaya ba za mu samu karancin ruwa ba yaya ba za mu samu ambaliyar ruwa ba muna fada da abin da Allah tabaraka ta'ala ya yi hani mun ce sai mun aikata abin da zai sa mu Allah ya fushi da mu namiji ne mu namiji yau harkar luwaɗi har ta kai ga wasu gwamnatoci ke tallan luwaɗi ga wasu gwamnatoci na wasu ƙasashe har ma a yi muku barazanar ƙasarku idan kuna so ku rinka samun taimakon turawa to ku yadda namiji ya rinka auren ɗan uwansa namiji an lalacewar ba ta hafa kai ga haka wani babban jami'i a wata ƙasa shugaba ne a wata ƙasa ya ce ya je wata ƙasar turawa sun je neman tallafi sai aka ce za a ba su duk dalolin da suke da bukata amma sai sun yadda a ƙasarsu su halatta namiji ya nemi namiji suka yi turanci suka yi turanci shi ma buga ce kai ya ce ba zan iya ɗauka wani abin ba zan kai wa mutane na ba daga bakin gari za su jefe ne ya ce ba za su yadda ba ya ce ka je suka tura suka ce ka je ka tallata musu wallahi yau abin da ake kenan tallan luwaɗi barazana ga ƙasa in ba ta karɓi dokar luwaɗi ba shine abin tausayin 'yan siyasa mu in ba su karanta addini ba shine abun bakin cikin 'yan siyasan mu idan ba su lura da addininsu ba ku zo ku yi waye gari kuna hidima wa arna kuna musulmi kuna hidima wa yahudawa kuna rattaba hannu akan abin da zai rugurguje tarbiyyarku ya rugurguje addininku ya rugurguje mutuncinku ya rugurguje darajarku ya rugurguje al'ummarku ya rugurguje albarkar da Allah ya saukar a cikin ƙasarku saboda wani abu na duniya da za a baku ba zai wadata ku da komai ba abin da za a baku ba zai hana ku mutuwa da hawan jini ba abin da za a baku ba zai hana ku mutuwa da ciwon suga ba abin da za a baku ba zai hana ku mutuwa da ciwon zuciya ba abin da za a baku ba zai sa ku dawwama a kujerar mulki ba abin da za a baku ba zai sa ku zama kun fagowa ba abin da za a baku ba abu ne wanda yake ya kai ya kawo ba amma bakin cikin da za ku gadarwa al'umma ku bayan kun sauka daga mulkin wallahi al'azim zuri'ar ku gaba ɗaya ba za ta iya ɗaukan zanubin ba saboda yawan shi da haka muna kira ga 'yan siyasan mu duk wata doka duk wani tsari da za a iya karɓo shi daga hannun turawa saboda za su ba da wani abu Allah Allah ku ji tsoron Allah akan amana da aka ba ku ku ji tsoron Allah akan ƙuri'ar da aka baku ku ji tsoron Allah akan al'ummar da kuke jagoranta ku ji tsoron Allah akan wannan jiniyar da ake muku ku ji tsoron Allah akan bakaken motocin da kuke hawa lokaci ne gajere wallahi Allah bai za ka yi ritaya wallahi Allah bai wata rana ba kai bane a kujerar nan wallahi Allah bai wata rana sai ka zo taron ɗaurin aure ba a san ka zo ba wallahi Allah bai waɗannan ƴaƴan ƙanana masu zuwa za su zo su yi rayuwar da san ma da kai ba za a zo a manta da kai bakin ciki ya ishe ka ka bar cuta wa al'ummarka ka bar bala'i ga jama'arka yasa duk 'yan ƙasa da suke da kishin ƙasarsu ba sa karɓo wani tsari da zai rugurguje tarbiyyar ƙasarsu da addininsu da ɗabi'arsu to amma duk lokacin da Allah ya jarabi mutum da kwaɗayi to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ibrahim ya yi iyayensa ga saƙon annabi lutu shi ma ya yi iyayensa wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin Allah ce ga lutu yana gaya wa mutanansa kuna zuwa da alfasha irin alfashar da babu wani cikin talikai da ya rigaye ku da aikatawa luwadi ludu namiji ya nemi namiji wannan wani irin aiki ne wannan wace irin kazanta ce to za mu karanta a cikin wannan sura ku ji yadda annabi ludu ya fafata da waɗannan ƙazaman mutane mutanen banza marasa albarka waɗanda Allah ya ɗebe wa alheri masu kwaɗayin ƙazanta wanda suka jefa kansu cikin masifa da bala'i na neman ɗa namiji Allah kuma yadda ya yi maganinsu da yadda ya ƙarshen su da yadda ya kwantar da su ba su ci nasara akan annabi Lutu ba kuma kai ma yanzu wallahi ba za ka ci nasara akan mutane kirki ba ka bi a hankali ka taka sannu duniya ce tana da faɗi kabari yana nan yana jiran ka ka jira tambaya ka jira lissafi in baka ci sa'a baka jira mummunan mutuwa akan gadonka Allah kiyaye bayan surar ta kawo mana waɗannan jarabobi ga baki ɗaya akan annabawan Allah to da ƙarshe kuma surar da aka buta sai ta rufe mana da bayani akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa rajulun ne ummiyu wani mutum ne da bai iya karatu da rubutu ba annabi bai iya karatu ba kuma annabi bai iya rubutu ba amma Allah ya bashi hadda amma Allah ya bashi kwakwalwa amma Allah ya bashi basira lam yaktub bai taba rubutu ba wa lam yaqra kuma ya bude wani abu ya karanta a rubuta bai iya ba sai gashi ya zo musu da wannan littafi babba alqur'ani mai girma mu'jiza wanda ya duk duniya malam duk inda ake karatu shi ake karantawa yanda Allah ran ma ya karanta mana dinnan haka dan ne yake karanta qur'ani haka dan jafa ne yake karanta qur'ani haka dan gabo ne yake karanta qur'ani haka dan kanada yake karanta alqur'ani haka dan niger yake karanta alqur'ani haka dan ghana yake karanta alqur'ani haka dan sierra leone yake karanta alqur'ani haka dan saudiya yake karanta alqur'ani haka ba misri yake karanta alqur'ani haka dan kuwait yake karanta alqur'ani kai wallahi haka dan chilo yake karanta alqur'ani babu wani bambanci da ɗan jaurar tukur duka su su ma gaba ɗaya duk ƙauyukanmu ne muna kusa da su tun muna yara muke zuwa shirin ciyawa da da satattun ya da tumatirin ya kake dariya akwai wani matashi a garin nan bai satar tumatir a gonan bayan gari ba mu ne fa muke hana kusatar tattasai da tumatir ɗin da mutum da wadda ke kai yaro ne karami baka ma san me ake ba wannan kazan bature ce irin kazan nan ce ta turawa ta ce ta kogi kawai arama kakka sa baki Allah kare mu daga Allah kare lafiya wani ya je satan mangwaro a wata gona da gare shi suka rikito shi kuma abun bakin ciki mangoron da ya je sata bai ma nuna ba suka rikito shi da karaya a kafarsa bai sha mangoron ba ya jinyar wata shida Allah ya ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun wannan akan manzon Allah ne ake sallallahu alaihi wasallam wannan sura da karshe ta juya ta yi magana akan ƙarfin sarautar Allah da mulkinsa da kadaitakarsa tabaraka wa ta'ala sannan kuma ta yi bayani akan haƙuri da manzon Allah ya yi da annabawa suka yi da kuma bayan Allah a maɗaukaka suka yi sannan kuma da bayani akan jihadi a annabsi da kuma jihadin mali muhimmancin jihadi na rai da muhimmancin jihadi da dukiya da aljihu wanda shi ma za mu yi magana a kai insha Allah Allah ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin Allah ramba bismillah alif lam mim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka yake بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
haka ne ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim a hasiban nasu ai a zannan nasu mutane suna zato ko da wasu ka ce mutane suna tsammanin an yi turaku a kyale su bi gairi tibarin walabtila ba tare da an jarabe su ba an ya ƙulu saboda sun ce amanna mun yi imani da Allah kawai sun ce sun yi imani da Allah wa hum la yuftanuna ba za a jarabe su ba la yuftanuna fi amwalihim wa anfusihim kawai a zuba musu ido ba za a jarabe su akan dukiyarsu ba ba za a jarabe su a a rayukansu ba bayanin shine kalla lanaktabirannahum lalle ne sai mun jarraba mutane kuma sai mun ware masu ikhlasi daga cikin munafukai da masu gaskiya da kuma- kuma cikin maƙaryata. Dalilin wannan aya ko saukan wannan aya malamai sun yi saɓani imamu sha'abi Allah masa rahama yake cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane a makka sun yi imani sun tabbatar wa kansu da musulunci sabon annabi suka rubuto musu takarda cewa kai imanin nan naku fa ba za a karbe shi ba sai kun yi hijira yaya za ku ce kun yi imani kuma kuna zaune a makka ku fita a makka ana zalunci ku fita a makka ana bautar gunki ku fita a makka an kori annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yaya za ku ce ku kun yi imani kuma kuna zaune a makka da haka imanin ku bai yi ba imamu sha'abi ya ce dalilin saukan wannan aya waɗannan bayan Allah da wannan takarda ta sabai sai ta zo musu kawai sai suka fita zuwa garin madina hijira kamar yadda imamu sirri ya kawo a cikin addurul mansur suka tafi madina dan su kai hijira gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai mushrikai na makka a wannan lokaci suka samu labari cewa ai ga wasu musulmi nan sun fita za su yi hijira za ta tafi gurin Muhammadu wallahi sallallahu alaihi wasallam suka je suka tsare su a hanya suka yi ta kashe su suka yi ta kashe su suka yi ta kashe su wa qutila man qutila minhum wa naja man naja aka kashe wanda aka kashe daga cikinsu kuma wanda zai tsire ya tsire a cikinsu to wannan abin ya dame su kwarai suka ce ya gashi sun yi imani da Allah kuma sun ma taho za su hijira guna na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma wasu zo suka kashe su to shine Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane tsammani suke yi za a kyale su bayan sun yi imani din kuma ba za a jarabe su ba faruwar yaƙi a gari jarabawa ne saukar gobara jarabawa ne asara da ambaliyar ruwa jarabawa ne ƙarancin ciniki a kasuwa jarabawa ne karayar arziki jarrabawa ce kar wani wani bala'i ya samu mutum ya ridda yanzu misali mutane wasu sun ci buri akan harkar abinci da ka- ta- tara kayan abinci a bana an yi taru saboda bara an sha gumu an wahala mun da ku wajen sayan barkono an sha wahala wajen sayan tattasai da tumatir wallahi wani ya zo min fatawa a bara ya ce tattasai ya tura da ɗari biyunsa za a sayo a unguwa yaron da ya je mai tattasai da tumatir ɗin sai ya ɗaga tattasai ƙwaya ɗaya ya ɗauko irin wukan nan sai ya farke tattasan ya ce na nawa za a yanka maka ya ce a ƙasar nan a arewa wani ya ce mini wallahi aka shiga cikin matsanan tumatir ƙwaya ɗaya ana iya sayansa dubu ɗaya a wasu wurare masara ta yi timbe ta yi kudi waken soya ya yi bala'in tsada wake ya gagari mutane ba da yawa ba a ci kosai ba da yawa azumin bara wallahi yadda ake wadaƙa da kosai wallahi ni da ku duk mun sani wallahi baya ciwa in ka ganshi sai dai bye bye amma bana ya ka ganshi ha azumi to zai iya yiwa na tara na tara na hada ƙarfi na na tara dukiyata na siya na ajiye don saboda in ci riba to sai Allah ya kawo jarabawa ba komai za mu sai da shi ga yadda Allah ya hore ko ba ka bane ba Allah zai kawo mana abin da muka rasa kuma ajiye dukiya don jari ya yi ƙasa ba zai taɓa taɓa mana imanin mu ba musulmi dai mai imani duk abin da ya zo masa alheri ne ɗan kaɗan ɗin da zai samu ko asarar da zai zai ɗaga hannu ya ce, ya ubangiji ka san burina ina so na tara kuma na bada gudunmawa amma dai ga yadda abu ya zo ya ubangiji ka mayar min abin da na rasa ya ci gaba da sallah ya ci gaba da ibada mummunan nufi kuma mutum ya tuba ya gyara da haka duka wannan yana cikin jarabawa kar ku ɗauka sai na asibiti ne fa yake fama da jarabawa attajiri ma mai kuɗi yana iya gumawa da jarabawa kan iya cire kuɗin ka miliyan ka za ka sai tirela kafin ta ƙarasa inugu ta faɗa wani rami a rasa tirela a rasa direban a rasa shanun ma gaba ɗaya a ce ai ta shiga wani rami ne amma kasa gane ya za a ɗauko ta jarabawa ne to kana tsammanin mace mai haihuwa kawai ita aka bari da jarabawa na guda ce ta nishi a banza tana wahala kai ba za a sa ka nishin kukan bakin ciki da damuwa ba dole ne abu ya shafe ka ka nemi aiki ka rasa ka shuka ka ci burin buhu ɗari ka samu buhu uku da rabi duk ba damuwa ba ne ta wani karatun na ba lalle ku karɓe shi ba yau barin taɓa ɗansa haka ne na sauke nauyi ko ba komai ka gani duk wala mun yi noman nan bara mun yi noma mun tara masara da shinkafar mu duk ajiye in kai kada ka je aka ce ma shinkafa buhu kaza ko ka ji masara tana yawo tsakanin 40 da 30 sai ka ji kamar wani hawan jini ne sako wani gumi wani gumi ne zai zubo ma sai dai ka gana sa hankici kana gogewa kai kadai dan bala'i kai ka san me yake damun ka a hasiban nasu an yuturaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ai ba komai sai a haƙuri Allah zai rufe asiri Allah zai ba mu dace ya so nawa mutum zai je ya sayo buhun kankara buhu na kankara zai kawo ya ci buri da azumi ne in ya zo kafin ya karuso daga gombe zuwa kumo ya narke a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun Aramawai sun ce a ci gaba da karatu na a dakata da bayanin na haka. Allah ba masu kankara haƙuri. Allah mana akuwa Allah ya saka da alkhairi malamai suka ce ita wannan suratul ankabut dukanta sura ce yar makka an ruwaito daga ibnu abbas yace ankabut yar makka ce an ruwaito daga ibnu zubair shi ma aka yi fada da imam al-hasan al-basri da imam qatada da imam ata da jabir bin zaid duka waɗannan da su muƙatil duk waɗannan gaba ɗaya sun tafi akan surar nan gaba ɗayanta yar makaci a wata riwaya daga ibn abbas ya ce annaha madaniya wannan surar yar madina ce kina akwai magana guda biyu wasu sun ce yar makka ce wasu sun ce yar madina ce hibatullah ibn salama ya yi bayani cewa wannan ayar a farko-farkonta har zuwa ayoyi guda goma da za mu karanta waɗannan gaba ɗaya 'yan maka ne amma daga aya goma har zuwa ƙarshe na 69 ɗin nan duka gaba ɗaya ayoyi ne 'yan madina gaba ɗaya a wata riwaya suka ce a'a na farkon ne na makka a na farkon ne na madina ayoyin ƙarshen kuma duka gaba ɗaya 'yan makka ne gaba ɗaya suka ce al'ayatul ula 'yan madina ne gaba ɗaya me yasa suka ce ai a farkon surar ankabut Allah ya magana akan jihadi kuma kuma jihadi kun ga ai magana akan madina a madina ne kuma Allah ya magana akan munafikai kowa ya sani a makka ba munafikai sai a madina da haka bayani akan munafikai bayani akan jihadi a cikin suratul ankabut a farko farko wannan shi yake nuna cewa waɗannan ayoyin 'yan madina ne amma zajiyin zance maganar da tafi kowace inganci don mu huta da dogon bayani kawai suratul ankabut sura ce makkiya sun ba da bayani dangane da zuwan ayoyi da suke magana akan jihadi ko magana akan ainihin wato munafukai da amsoshi masu tarin yawa wanda insha Allah ta'ala nan gaba za mu tattauna a kansu wannan kenan abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda yake cewa arada bin nasi alladhina amanu bi makkata da allah ya ce a hasiban nasu an yutraku allah yana nufin yi mutanen da suka yi imani da allah a makka mana ana nufin mutanen makka irin salamatu bin hisham ayyash bin rabi'a alwalid bin alwalid ammar bin yasir da sauransu waɗannan su ake nufi da annas a hasiban nasu an yutraku ibn jurayj ya ce wannan aya ɗungurungun ɗinta a hasiban nasu an yutraku an ya ƙulu amanna wahum la yuftanuna ta an kabut ta sauka ne akan ammar ibn yasir waye ammar ibn yasir wani bawan allah ne cikin sahabbai da aka yi mai azaba akan addinin allah ya azabtu kisar ammar bin yasir akwai abin tausayi akwai abin zubar da hawaye akwai abin kuka kwarai kwarai kwarai daga ciki babu irin bala'in da bai gani ba akan wannan addinin to sai Allah ya saukar da aya mutane za su tsammanin sun yi imani ne za a kyale su a'a ba komai wasu malamai suka ce irin su muqatil aya ta sauka ne akan wani da ake ce da shi mihja ibn abdullahi maula umar mihja ibn abdullahi maula umar wannan mihja shine mutum na farko da aka fara kashewa a yakin badar in an tambaye ka waye aka fara kashewa da aka je yakin badar kisan farko mihja ne kamar yadda riwaya ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidu shuhada mihja wa huwa awwal man yud'a ila babil jannati min hadhihi al-umma na farkon shahidai na farkon shahidai shine mihja yace kuma shine mutum na farko da za a fara kiransa a ce zo ka shiga kofar aljanna a cikin wannan al'umma shine na farko dan shine da aka ji yakin badar shi aka fara kashewa ana cikin wannan iyayensa sai suka ji tashin hankali suka tsorita da matarsa ta firgita ya naji an kira sunan mehja kuma annabi yace shine shahidin farko tun kafin abin ya faru shine Allah ya saukar da wannan aya a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun hafiz ibn hajar yayi wannan magana a cikin al-kafi ash-shaf shafi na 127 kamar da imamu sa'alabi ya ambato shi daga imamu qatil da sauran maganganun malamai da suka yi tattauna akan wannan um Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin hakika mun jarabci waɗanda suke kafin su kafin susuwa wato kafin annabawa kafin muminai Allah yana ba da labari ya ku annabawa kafin ku zo mun jarabci wasu mutane ya ku muminai masu imani kafin ku din ma an jarabci wasu wace irin jarabawa ne malam annabi ya ba mu labarin jarabawa yace ku da sauki kuka samu waɗanda suka gabace ku ya ku wannan al'umma ta annabi Muhammadu akan wannan kalma ta la ilaha illallah akan wannan kalma ta al-islam akan ɗauko mutum a kafe shi a ɗaure shi a ɗauko zarto ka san zarto irin na kafinta da yake yanka katako kaga bakinsa bakin gani ko haka ake dasawa ala mifraqi ra'sir rajul a tsakiyar kan mutum a ce da shi ka dina cewa la ilaha illallah ko a yanka ka gida biyu wallahi wannan zarto da ake gurzawa a kansa ba zai fasa cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba zai ce duk abin da za ku yi mini sai dai ku yi mini wallahi ba zan bar musulunci ba wannan su ne masu imani na gaskiya walaƙad fatanna alladina min qablihim haƙiƙa mun jarrabi waɗanda suke kafin su manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin riyadu salihin kitabu sabr a zo a datse mutum a sa wuka a sa zarto malam ana yanka shi ana jini yana fasawa ana yankawa ana yankawa yana kiran la ilaha illallah sai an raba shi gida biyu rabi ya faɗi rabi ya faɗi manzo Allah ce ma yasudduhu zalika an dhikrillah wannan ba zai hana shi ya bi Allah ba kai yanzu kana da wannan imanin kai yanzu kayi wannan shirin da ka ji biri-biri fa juyawa kake yi ashe kaga imanin namu mataki-mataki ne ashe akwai abin da wasu sun yi kai baka isa kai ba to akan yi musu haka duk yana cikin wannan ne da akwai wanda aka kashe su saboda wannan addinin kisa saboda wannan addinin akwai wanda aka jarrabe su yanzu irin banu isra'ila irin waɗanda suke zamani da fir'auna malam ka san azabar da fir'auna yi wa mutane akan sun yi imani da annabi musa wallahi karka sauka ji labari ba a yi mugu a duniya irin fir'auna ba azaba fir'auna ba haka kawai zai ce ku ta tono daga nan sai kun kai yola tono kawai ranka daɗe mai zai da ƙasa zai ce ku ta tara ta kawai gini za a yi ce haka kawai a tona ko ya sa ku ta gini me za a yi da ginin haka kawai mulki ta'zib me laifinsu sun yi imani da annabi Musa mala a wannan zamani a shekarun da suka gabata ana ba da labarin zalunci na wasu ƙasashe makiya Allah da masu faɗa ne da addini har yanzu ba su daina ba Allah ya mana maganin su wallahi malam sun je wasu anan nan Misra anan nan Misra da nan nan Libya irin wannan abubuwan sun faru masu addini ne za a same su gari guda gaba ɗaya za a bunka musu wuta sai an kone su duka akwai wani mugun azzalimin sarki da aka yi mai faɗa da Allah mai faɗa da musulmi masu imani sai ya tara mutum kamar dubu duk sai ya nemo drum-drum sai ya zuba su a cikin drum sai a nemo kankare kwankere da siminti da dutse a zuba a kafe ka a cikin drum da ranka sai ka bushe ka sha ruwa sai a ɗauki mutum a sashi a kwale-kwale sai an je tsakiyar ruwa kawai sai a sake a saki drone wallahi akwai waɗanda a buhu ake sa su in za a halakar da su sai a saka a buhu a haɗa ka da dutse a cikin buhu sai an je tsakiyar teku sai a sake ka zalunci kurkuku kuwa azaba da ake mutane a kurkuku akwai gidan kankara da za a sa mutum a tsaye ana sa ka kawai za a rufe ko juyawa ba za ka yi ba a cikin kankara ne sai ka tsotse gaba ɗaya akwai inda suke shokin ɗin mutum su sa mai wutar lantarki akwai inda za a zira maka wayan lantarki a cikin wato gabanka inda kake fitsari a kunna maka wutar lantarki wannan duk nau'i ne na azaba da ake wa ɗan adam a nan duniya a irin wannan zamani labarin bai da daɗi shi yasa malam kullum ka dage da addu'a kada Allah ya jefa ka a hannun azzalimi wallahi ka rinka roƙon Allah kada Allah ya jarabe ka fada hannun macuci maƙiyin Allah mai fada da shari'a ko mai fada da musulunci Allah ya kare mu da karewarsa da haka Allah ya gaya mana nan an jarrabi mutane malin ya ce al'ambiya wal mu'minun fa minhum man nushir bil minshar wa minhum man qutil wabtuliya bani isbanu isra'ila bi fir'aun fa kana yasumu su al'azab Allah ya jarrabi banu Isra'ila da Fir'aun, to shi ma kissa Fir'auna da mutanensa wata kissa ce mai zaman kanta da bala'i da azaba da Fir'auna ya ce wa mutane, Allah raba mu da Fir'aunonin wannan zamani, Allah ya kare mu da karewarsa, Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Bari mu dakata a nan saboda yanayi na lokaci, ba mu fara da wuri ba kuma yau yau ne ranar farko insha Allah. Abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman afuwar Allah. Allah ya ranganta mana Allah samu cika da imani akwai dan uwa da aka aiko takarda Alhaji Abubakar Mujaf ko a ya bada taimako sakon sa na taimako ya iso wannan majalisi Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya bashi lada akan abin da ya bayar jazakumullahu khairan bismillah